Na'am. Malam zai fara bayani.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا san kowa yana ji ko kowa daga bari wanda suke ci ranar da ko a dan ƙara mamatsa musu a yaƙuri saboda yanayi akwai zafi Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana rana ta lahadi uku ga watan rabi'in al'akhir shekara ta 1446 wanda ya daidai da shida ga watan oktoba 2024 miladiya a wannan majalisi namu mai albarka na wata-wata da muke karatu cikin kitabu talqin wannan majalisi na abubakar abdullahi ibn abi shaiba alaihi rahmatullah dan abin da zan iya tunawa wa wancan watan kamar mun tsaya ne a wajen at-tasmiya ko na ji anan ne muka tsaya malaki cewa fadailuhu as-siwaku qablahu wat-tasmiya inda ba'd ashabina wa takraru maqsulihi marratayn aw thalathan haka yake wato ila nan gaba za mu rika samun masu usulubin da malai ya kawo mana usulubi ne mai kyau na ga za an ce wasu su dan jajja ana ba daga hannu ba ɗalibin ilimi haka yake ko da an ce ka ja aka nuna ma kawai ka ci gaba da ja wannan ya fi alheri saboda su ma wanda ke gefen ka za su fi fahimta inda aka dosa akan dan ta jawowa ta jawowa ta jawowa in an ja baki shikenan kuma sai a sai a rika fassarawa insha Allah majalisi mai zuwa wataƙila wannan za mu ɗauki wannan usulubu wasu su rika ja haka kuma suka ja zuwa a lokaci kuma sai mu ci gaba da na ba komai za a yi bayanin ba majalisi na ilimi in aka haska kuma insha Allah za a fahimci inda aka dosa malam yana magana akan wato fada'il mustahabbai na alwala yace akwai asiwa ko aswaki qablahu kafin shi wannan da yace qablahu abin da yake sai nuna maka shine su malikiya sun fi san mutum zai aswaki yayi kafin kafin sallah din kafin alwala afwan kafin alwala saboda haka shine zahirin hadisi ma'a kulli sala ko ma'a kulli wudu duka wannan yana nuna yayin da ka tashi zaka yi sallar ne sai kai sai kai aswaki duk da kuma idan mutum yayi bayan aswakin Imam Malik a ci ɗaya daga cikin da ake da shi yana cewa babu laifi Malik yace wa tasmiyatu inda ba'd ashabina kuma daga cikin mustahabbai na alwala shine mutum ce bismillahi a wasu daga cikin wato malamin mu na malikiya wannan ya faɗa haka saboda akwai akwai sabani kamar da bayani ya gabata tsakanin malamin malikiya kan matsayin basmala wasu daga ciki suna ganin ma ba ma sai kace ba wannan kawai ana kallafa wa mutane ne hadisin bai tabbata ba a wajen su kamar imam malik ya da wannan ma'an wato ruwaya wanda zamu zo mu gani a wasu kuma suka daga cikin malikan suka ce to a ce mata istihbabi ba dole ba a ce mata istihbabi mun ambaci wato yanayin hadisin da yazo a babin wasu daga cikin malamai suke suke tantaman ya inganta ko bai inganta ba sabani ne na malamai la salata illa bi wudu'in wala wudu'a illa man lam yadhkur isma Allah alayhi wannan hadisi ne wanda an ruwaito ta hanyoyi da dama an ruwaito ta hanyar Abu Huraira an ruwaito ta hanyar Anas ibn Malik an ruwaito ta hanyar ta hanyar Abu Sa'id al-Khudri wanda wannan kusan hanyar shi tafi inganci sannan kuma ana ruwaitowa ta hanyar wannan jadda na na wane yake wanda ba kawo hadisin sa a wancan karan amma dai da hanyar da tafi inganci zamu a takaice zamu faɗa kwarai da gaske saboda ban san zai ƙara maimaita maganan a gaba zai ƙara kawo wannan adin kule ke kawo mana zai ƙara maimaitawa idan ya zo watakila abin da mu faɗa ba nan sai mu faɗe shi a can tunda muka ce zamu buɗe abin baki daya to sai cinye mana lokaci wanda matsala ta basmala kawai hadisin da yafi inganta da yafi inganci a wannan babin kamar da Imam Ahmad ya ce shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnad ɗinsa Abubakar Abdullahi bin Abi Shayba ya fitar da shi da shi da Ibn Majah da Abu Ubaid a cikin Al-Tuhur Abu Ya'la a cikin musnad ɗinsa Imam Al-Bazzar Ibn Sakan ta hanyoyi zuwa ga Kathir Ibn Zaid Kathir Ibn Zaid Al-Aslami daga Rubayh Ibn Abdurrahman Ibn Abi Sa'id Al-Khudri daga babansa da kakansa wato daga Abu Sa'id al-Khudri kenan cewa manzon Allah ya ce babu sallah ah, ga wanda babu alwala ga wanda bai ambaci sunan ubangiji ba Ah, to kafir ibn zaid wannan isnadin zamu dan yi magana akan shi tunda dai ah, majalisi ne ko mu ci gaba kawai ba sai an inda ai an gama an gama kan ilimin hadisi gwara a dinga dan tattabawa eh an gama kan nazariya da ilimin hadisi kuma nan kuma sai a zo wajen tadbiki ko eh a isnadin wannan hadisi ko mun ce akwai kafir ibn zaid al-aslami yana rubutowa daga rubayh ibn abdurrahman ah, daga shi kuma daga babansa da kakansa babansa shine abdurrahman ibn abi sa'id al-khudri kakansa kuma shine abu sa'id al-khudri to shi ba a da matsala da sahabi sahabi wannan eh, kowa ya riga san sahaba kulluhum udul To amma shi katir akwai sabani na malamai wajen wato wasu sun- wajen wanke shi da eh, matan shi da wasu da malamai suka yi mukhtalafun fi wasu daga cikin malamai kamar su imamu nasa'i imamu tsabari sun soci wato hadisansa sun ce ba- shi yana da rauni wato ya- in aka ce yana da rauni ba dole ya zama watsatse ba a, ana magana watakila a, shi mutumin kirki ne amma kuma baya iya haddace waɗannan hadisai yadda suke kun san kasancewa mutum mutumin kirki ba shi ne kaɗai abin da ake bukata wajen karɓar hadisi ba Eh, in ya tara kirki kuma sai ya tara yana tafka karatun sosai yana rike karatu to shi wannan malami akwai wasu daga cikin malamai da suka ba a fashi imamu nasa'i imamu tabari da sauran wasu daga cikin malamai imamu ahmad shi ya yi magana mai dan sassauci akan sai ce laisa bihi ba'as da shi da eh, ibnu ma'i ibnu ma'i na- yana da ruwaya guda biyu a wata ruwaya ya da a fashi wata ruwaya kuma ya ya ya, ya ce laisa bihi ba'as ba wai fika ba ya ce laisa bihi ba'as aka ce laisa bihi ba'as ya dan sako ba ba ya ta kololuwa eh abu zur'a shi ma yace saduq fihi lin duk da wani yana nuna maka cewa an- eh, an yi da amintansu da gaskiyarsu amma kuma ana da tantama kan yanayin haddasa ya da dasa gurkuta hadda abu hatim duk da ta'annutinsa abu hatim ya daga cikin malamai wanda su suna da tsanani wajen tautiki shi ya da sharɗe masu tsanani kwarai da gaske ya fi bukari tsananin kar- hai- ah, wato abin nan ah, tsanani wajen ah, karɓar waya wajen amintacce shi mutumin da ba amintacce ne ba ya daga cikin ana karɓar hadisi a cikin bukari da musulun musulun shi ne ya cewa shi baya karban hadisin ko ce ba hujja bane la yuktabu hadithu wa la yuhtaju bihi eh to shi galibi in ya faɗa irin wannan malamai suna mishi ma'auni ma'auni cewa to wanda ya faɗa irin wannan to hadisin sa hasan ne eh sai a ce wannan hadisin sa hasan ne zaka ya ce fulanu laysa bi hujja ko yuktabu hadithu wa la yuhtaju bihi saboda shi hujja a wajen shi da irin su Imam Malik irin su At-Tawri irin irin waɗannan a'imma din sa Auza'i da sauransu to yace salihun laysa bi qawi mutumin ne mutumin kirki amma dai bai da karfi ta fuskan haddan hadisi yuktabu hadithu ana karɓar ana karɓar hadisin sa to wannan in ka tattara eh, manganun malamai zaka ga wan- a- malaman sun kasu akwai wanda suka ce babu laifi aka ce babu laifi kaman eh, fakaci suna dan zugurin haddan sa akwai wanda kuma su kai tsaye ma sun ce ma bina da rauni kamar su ibnu ma'in al-tabari da su da su ah, ah, wannan ba yake eh, abu abdurrahman ah, imamu nasa'i to ka amma sai wanda kuma suka ce amintacce ne sannan kuma ga raunin nasa to wannan shi ne sai ka hada in ka hade shi sai ga wanda suke sun aminta sun amintar da shi ya sun fi yawa wannan hanya ce ta malamai da suke bi wajen su to wani hadisin sa hadisi ne hasan illa idza ankara yana ya ati bil manakir to inda bai zo da hadisi mun karba to ana karban hadisin sa an gane Eh, mun dan tsaya ne saboda kada je kada ji mun fara cewa hadisin eh, kafirin ana karban hadisin sa wani bai zai tunani ya akai aka sama ka ba Eh, in an sami wani rawayi wasu malamai sun yi magana kan shi wasu malamai kuma sun ce sun hasana hadisi da kuma sun cewa sika ne to sai a duba a ga a ga su waɗannan malaman da kuma waɗancan ya suke za a du- ana duba yanayin girman malaman da yanayin yadda suka zakakure a wannan harkan in kun lura wanda suka ba a fashi ah, suka ah, amintar da shi ba su kai wanda wanda suka ba a fashi ba Eh, afuwan sun fi wanda suka ba a fashi imamu qabari dalli bai kai su imamu ahmad ba bai kai su imamu abu hatim ba bai kai su abu zura ba haka zalika shi kanshi annasa'in in watakila ka ce yana wato kusan daidai da su irin su abu zura din amma dai sun ma dan kera shi kadan to kaga waɗannan malamai sun fi shi sanin su Eh, wannan hadisi hadisi ne wato kyakkyawa to shi yana rubutowa daga wani malamin sa da ake kira rubai rubai imamu ahmad ya yi magana kan shi sai ke cewa lai- laisa eh, laisa bil ma'ruf Eh, laisa bil ma'ruf ba a gama tantance shi ba ba a san shi sosai ba imamu tirmidhi daga rawaito rawaito daga malamin sa ah, abu abdullah al-bukhari a cikin al-ila sai yake cewa ah, munkarul hadith shi rubai ne yanzu mun wuce kan shi katir katir yana rawaito daga rubai rubai ibn abdurrahman ibn abi sa'id al-khudri a to shi imam Ahmad ya ce laysa bil ma'ruf kaga ba a gama tantance adalcin sa ba wannan shine ghairu ma'ruf al adala majhul hal kenan to shi imam al-bukhari sai aka rubuta ce munkarul hadith munkarul hadith wajen imam al-bukhari wani lokaci yana fada yana fada akan wanda aka sami hadisin sa ko da hadisi ɗaya ne ba dole sai da hadisi da yawa ba a hadisi ɗaya nan da ya rubuto amma kuma hadisin nan akwai na kara a cikin hadisin to akwai malamai suna caja hadisin suna ganin kamar bai gama hadace hadisin sosai ba to lokaci ne yakan kira shi munkarul hadith ai fi hadisi na kara so wannan ba dole ne ka ja ce fi munkarul hadith yana da wai bukhari ya san hadisin sa ne duka ya kalkwale ba ko da hadisi ne guda daya za ga irin su ibnu sidan wanda ya rubuto hadisin hadisin yin sallar juma'a kafin hatsi da ire-iren su Imam Bukhari zaka je yana cewa ko fihi nazar duk da fihi nazar wannan jarhi ne wajen Imam Bukhari amma wannan munkarul hadith ire-iren wannan ba dole Imam Bukhari ya san hadisan su da yawa ba wataƙila hadisan ɗaya ne sani to kuma ɗayan nan da ya rubuta kuma sai zama ya an yi gabas ya yamma kaga dole a ce shi wannan bauɗaɗɗe ne shi guda ɗayan ma amma kuma ka rubuta ba daidai ba eh to shi Bukhari yana da wannan usulubi din to da yake munkarul hadith nan yana magana kan wannan shi da rubai din bai rubuta ilmi da yawa ba yana magana kan wannan hadisin ne wannan da ke magana cewa babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba yana cewa sai ya ga maka cewa wannan hadisin munkar ne hadisi ne wanda yake shi gaskiya bai gamsu ba akwai wani abu ya da ya dan bauɗe a majamajin da yake duk da haka dai Abu Zur'a shi da yazo a kansa yake shaykhun suka ce shaykhun ba kamar yanzu ce shaykh ba yace shaykhun ana magana wanda ke dan kasa kasa sosai wanda baya dai ba ba falasa wani lokaci za a iya karban hadisi wani lokaci kuma an ga ya dauko wani abin da yake ba zai iya cikin wannan gamma ba ce kai ina ina daliban wane ba su rawaito wannan ba sai shi eh to wannan shine shaykhun eh to shi yace shaykhun ibnu adi kuma yace arju Allah ba asabi imam ibnu hibban ya ya ambaci a cikin atikat yanzu da malami na dr kabir asgar yana yin magana kan ibnu hibban ya yi magana akan cewa ba ko shi ne in ya kaɗe ta da wasa rawi ake amsa ba to irin wannan ne za ga wani lokaci akwai wasu marubuta ya zo da wasu ya yi nuna sassauci wajen karɓar wasu da wasu ruwayoyi a kawai shi sai ya kawo wasu ruwayoyi sai ya ce shi zai ya ji ya gani waɗannan marubutan zai ya wasaka su to malai ba sa za ta ala alati ala tawtiqil majahid ko da ba bai san su ba ma sai ce wai tsika ne saboda shi shi yana ganin kawai mutakar bai samu wani abu zai jarhin su ba shikenan zai karɓi hadisan su wannan kuma ba ita ce hanya ta malamai na hadisi ba sun masa raddi wasu malamai sun kokarin yi imamul bukhari imamu ahmad raddi cewa da yace laysa bil ma'ruf yana cewa an tabi imamu ahmad kan wannan hadisin ne yake cewa to a kyakkyawan hadisin ne da aka ruwaito shine hadisi na na na wannan rawi kathir ibn zaid daga rubayh ibn abdurrahman daga babansa da kakansa wannan shine kyakkyawan hadisin da aka ruwaito to amma tare da haka yace la alam fi hadisan yathbut aqwa shay'in fi hadith kathir bin zaid an rubayh wa rubayh rajulun laysa bi ma'ruf wannan shine maganar Imam Ahmad ce waka wa wa rubai rajul laysa bil ma'ruf daga cikin malamai manya na hadisi kamar Abu Isa al-Huwaini ya yi kokarin cewa to ai shine Imam Ahmad bai san shi ba to wanda wanda kuma suka ce sun san shi sun saka shi kuma hujja ne a baba to amma ni ina ganin wannan baba ne na bai san shi ba abin da kisa ina maka cewa shine bai shahara sosai ba laysa bi ma'ruf ba yana wai cewa ba a san shi baki ɗaya ba ne ba abin da kisa ya nuna maka cewa shi wannan rawin wato kadan kake samu ruwayoyinsa sannan kuma ruwayoyin nasa ma shi kashi ba a gama tantance adalcinsa ba wannan shi laysa ma'ruf ba wai lalle yana maganan cewa hadisi sa hadisi ne wanda yake ba shi majhul ne ma baki daya ba wai sai a ce wai za a gabatar da maganar su Abu Zura akan imam magana Imam Ahmad saboda haka magana da tafi inganci gaskiya shi wannan Rubayh ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'id al-Khudri gaskiya ba a ga mutunta ta azanci sosai ba hadisin sa yana ta kasa kasa to ku duba ku ga wannan hadisin da ake bukatar sa kusan rana akalla za a bukaci su biyar a ce shi kadai kuma ake jira da wata irin wannan hadisin shine malamai suke cewa to ya ci tibo makan shi abinda ba zai ci tiban sa ba eh saboda me saboda litawaffur litawaffur ad-dawa'i wal himam ala naqlihi dalilan da ya sa a rawaito wannan hadisin suna da yawa da da hadisin ya tabbata ya haddace da kyau an fahimta to sai su ce to wannan hadisin akwai na kara ba su yadda ba salaka sai imamu ahmad da wasu daga cikin malamai suka soki hadisin to amma hadisin yana da shawahid wannan kuma ta hanyoyin da ake bi ne wajen a gano cewa wannan wani da ake cewa hadisin munkar ne to to ba munkar din bane yana da shawahid hadisin abu huraira yana cikin sunan abi dauda yana cikin musnad na al-hakim an-naisaburi daga zuwa ga Abu Huraira sannan kuma yana da shahid yana cikin at-Tirmidhi da Ibn Majah da kuma kitabu tuhur na Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam wannan tafi yana da matukar kyau kwarai da gaske ga duk wanda yake son ya san ilimi na wasu abubuwa da ya shafi tsarki fahara na fiqh da ake magana to idan kana son ka yi maka kiyaye maka kanka yanayin hujojin kowa da kowa to ka kanta wannan littafin littafi ne mai kyan gaske Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam yana da littafi kitabu tuhur da ruwa yake kawowa wasu hadisan za ka gani a hujojin ba in ba koma wajensa ba sai ka ga zai ga ka biyu wasu sarwar tafi za ka kama kame to suna rawotowa ta hanya da muka kawo a wancan ta hanyar wani mutum ake da abu sifat abu sifat sunansa sumama ibn wa'il ibn husayn wasu ce sumama ibn husayn a husayn din kakansa kakansa ne sumama ibn wa'il ibn husayn kamar da almisi ya rubuta ana rawotowa daga sumama na rawotowa daga daga wato jaddansa daga babanta ita kuma daga manzon Allah eh to shi kansa Abu Sifal da shi kansa wato wannan wa yake jaddan tasa da babanta dama dama Abu Sifal mama da ita da babanta ma ba a san su ba to amma malaman hadisi da yanda ku suke in da wannan hanyar ta mata da wancan hanyar idan hada za ka ga ashe magana ta asali an fahimci wannan ina son a fahimci sau da imam malik za mu zo mu faɗi wasu daga cikin manganin sai na cewa shi bai ma da hadisin ba saboda kowa yanayin abin da ya zo masa da shi ke hujja to shi abu tifal yana rubuta daga jaddasa daga babanta daga babanta marfu'an daga manzon Allah cewa babu sallah ga babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba to da shi da da kakan tasa da babanta to duk majhulani ne su to laka majhul ne an majhul shi ma hadisi ne wanda bai tabbata ba ta fuskan isnadi kuma akwai ittirabi a isnadin sa wani lokaci a ruwaito mursalan a ce magana jaddansa daga manzan Allah wani lokaci kuma a ce jaddan daga maza daga babanta zuwa ga manzan Allah wannan yana maka cewa shi ma hadisin ba a gama haddace shi sosai ba an fahimta banda wannan kuma akwai hadisi na na akwai hadisai da dama kar mu tsaya na ga mun tsaya nan sosai ba amma za mu tsaya sosai ba akwai hadisi na Abu Hurairah da sauran su kila za mu dan bari idan muka je gaba zai ƙara kawo magana abin da kisan dai in nuna mana anan ya zo ta hanyoyi da yawa hadisan kowane hanya baya rabu da rauni kowane hanya bai rabo da rauni amma wasu daga cikin malamai sun tattara hanyoyin suka ce to waɗannan hanyoyin aka tara su za a yi itibari da su hadisan zai zama ya tabbata kama abu isa kalhuwaini ya zai tafi da ya rubuta kashful makhbu bi thubuti tasmiyati inda alwudu ya kai kan cewa hadisan ne hadisan ya tabbata duk da kowane isnadi in ka je zaka samu bai da ya da dan makusa amma idan ka hada shi zaka ji hadisi ya tabbata wasu daga cikin malamai sun tabbatar da hadisi amma tunda sun mashi fasara inda ba zai ka ce ka fasara hadisi amma baka ce ka tabbatar da hadisin ba irin su Rabi'a malamin Imam Malik Rabi'a bin Abi Abdurrahman sai dai ka ce zaka yi fasara ala waje tanazzul amma dai galibi abin da aka fi tafiya shine in malami ka ga ya fasara hadisi kaza to kaga wata kila yana jin cewa hadisin akwai kanshin gaskiya kenan to yanzu me ya fasara wannan hadisi saboda hadisin yana da iskali kwarai da gaske hadisin bangaren shi na farko cewa aka yi babu alula babu sallah ga wanda bai alula ba kaga wannan wannan kaulan wahida kowa ya ji da wannan mutum yi sai ya je sallah babu alula to ubangiji ba zai karbi sallan ba to kuma a kan shi da aka raba wannan maganar cewa babu babu babu alwala ga wanda bai ambaci ubangiji ba eh to kaga wannan shi a kira akwai dalalan na al-iqtiran in aka fice za a faɗi wannan kaga abinda zaka tafi zuwa gare shi ne ka ce to kaga wanda bai ambata ba to sai ya canza alula wannan shi kuma shi wannan dilala ta wannan hadisin shine wasu daga cikin malamai suke inkarin sa Imam Malik ana da aka aka ga mishi wannan magana sai ce a shi kawai yayi istinkarin wannan magana yace wannan magana ma ba za ta yi ba wato kamar hadisin shi bai tabbata a wajen sa ba amma malamin sa Rabi'a kamar yadda Abu Dawud ya rawaito a cikin sunan din sa malamin sa Rabi'a ibn Abi Abdurrahman ar-Ra'i shi da aka zo sai fassara wannan lam yazkur ismallahi alaihi sai ce ana magana niyya ne istihbarun niyya ana maganan halarto da niyya shi ake magana a wannan hadisi ba ana magana ne na na wato ya ambata da bakin sa ba ana maganan istihbarun niyya kuma ba shi kadai ba naga wato ibn habib mai alwadiha ikhtisar almudawwana na ibn abdul qarawani naga shi ma ya mishi azumin wannan magana ya ce wannan shi ma ana maganan niyya ana maganan niyya riwayan rabi'a tana cikin sunan abi dauda yana rubutowa ta hanyar ahmad ibn amr ibn sarh daga ibn wahab daga dirawardi daga shi rabi'a ibn abi abdurrahman ar-ra'i ta kuma ruwayan wannan ta ibn habib za ku same ta a cikin ikhtisar mudawwana na na wato um, ibn azal qarawani ina faɗan wannan littafin saboda kana tsaya a ce za a yi malikiya ka je kana ka ce malikin ta tsaya kawai akan ismawi ahlari kaza kaza wannan wasu abubuwa ne na baya eh amma mai himma baya tsayawa nan zai je ya dinga ninkaya cikin manya manyan littafai na malikiya da aka karanta da aka wato da aka wato rubuta kan wannan babu to ni abinda na fi karkata ji da akwai manganu na malamai kan wannan akwai wato kare-kare da malamai suka yi na bahasi kan wannan hadisi wannan hadisi amma na fi karkata ma ra'ayin wannan shi rabi'a ne hadisi ta fuskan isnadi zai wuya ka iya tunkuɗe shi saboda ya zo ta hanyoyin mu'tabar hanyar abu huraira hanyar abu sa'il khudri in ka hada tabbas zai gaya maka wani abu da kuma hanyar su abu tifal sumama ibn husayn ko sumama ibn ibn Husayn nam ibn Husayn ibn Wa'il ibn Husayn kaga ya zo ta hanyoyin mu'tabarai a ce hadisin bai tabbata ba ta fuskan sana'a hadisiya wannan zai zama kamar akwai wahala a tabbatar da shi to amma ta fuskan dalala din sa to a dauke shi a wannan wannan ma'anar to tafi kuma abin da zai nuna maka haka muna da irin kwatankwacin irin wannan a shari'a akwai inda Allah ta'ala ke cewa aqimus salata da zikiri ai akwai hadisi da na kawo mana wancan lokaci hadisi da manzon yake cewa man nasiya salatan falyusalli falyusalli idza zakaraha eh yake wala ka fatal ha illa zalik sai manzon yake cewa aqimus salata li zikri daga cikin fasan da malamai ke yi ma wannan ayan shine wato ka ambaci Allah lokacin da ka tunani zikiri anan istihzarun niyya ake magana kamar in ka duba cikin ma'anil qur'an wa i'rabuhu na az-zajjaj zaka ji yana cewa aqimus salata shine aqimus salata mata zakarta anna alayka salatun kunta fi waqtiha am lam takun shine wato ka tsere sallah duk lokacin da ka tuna cewa ko ta sallah da kana ci lokacin ko baka ci lokacin mutakar ka tuna cewa lokacin sallah ta yi to zaka zo kai sallah gashi sai mu fada wannan aya ita ma sai mu je mu dauki dilalanta sai mu fasara wannan hadisin da shi lam yadhkur isma Allah alayhi ana magana cewa bai halarto da niyya ba bai halarto da niyya ba bai niyya cewa zai bambanta tsakanin alwala da kuma wato jika jiki ba to kaga yanzu wannan bai da alula saboda me saboda innamal a'malu bin niyyati na tabbatar idan aka dauki wannan zai zama babu iskali a hadisin za ga wato abin ya fito maka fidi malai ce wa takraru maqsulihi marratayn aw thalathan kuma wato a maimaita wanke wanda kake yi wanke wato kawun alulanka su bi ko su uku wannan mustahabbi ne ba dole bane mustahabbi ne a wankewa su uku riko da hadisin imamu zuhuri daga aba al-laifi daga kuma Humran Maula Uthman bin Affan daga Uthman ibn Affan in kun bi hadisin za ku gani yana cewa Uthman yayi alula uku uku da ya gama kuma sai dangana shi zuwa ga manzon Allah kaga wannan kai tsaye ya zo Imam Malik ya fi daukan wannan shi ya fi son wato ai uku uku din eh in ka ce zaka dauki bi bi bi ne shi ma akwai hadisi shine hadisin Abdullah bin Zaid bin Asim shi ma yana cikin Al-Bukhari yana cikin Musnad Imam Ahmad cewa manzon Allah tawadda marratayn marratayn yayi alula bi bi bi in kuma kace zaka dau ma hadisin daidai da malam bai kawo ba to wannan shi ma akwai hadisin Abdullahi dan Abbas yana cikin as-sahih yana cikin musnad Imam Ahmad yana cikin sunan Abi Dawud da sauransu Abdullahi Abbas yake cewa manzo Allah yayi marra marra to zaka duk kowanne ka dauka wannan yayi illa iyaka dai kaga kamala ita ce kai uku saboda shine manzo Allah ya ya wato ya ambata ya aikata kuma a aikace sai dai yi kari akan uku to wannan kuma zalunci ne mutum ana gudun ma ya zama ya yi bida'a za a cire mishi wannan wannan karin da ya yi karin nan da ya yi ya yi ta ba ta da wani matsayi a addini faƙada a sa'a ya lala ya yi ɓanna kamar yadda hadisin amur bin shu'aib ana bihi an jaddi yake gwada mana a malai ke cewa haza zikiru jumla wa nahnu nubayyin tafsilahu wani a dunkule kenan muka ambata maka waɗannan wato fallan alula da sunoninsu da kuma da kuma wato musahabbansu yanzu za mu shiga tafsilinsa wannan miza na alƙadi abdul wahab kenan gaskiya littafansa littafansa yana da wato kyakkyawan jeren giya inda ke jera iliminsa wato abubuwan da ke sawa cikin littafin zai za ka ji yana da usulubi ya ɗauka ɗaukan hankali wanda in mutum ma bai zama ɗanta mutum malikiya sai tsammani ita ce kaɗai hujjar komin ya kama ka zai kama ka manganu sannan kuma sai ce amma mu ga hujjar mu wajen sannan yana tafiya kuma da ta'alili yace saboda kaza saboda kaza saboda kaza kuma usulubi ne yayi kyau babu usulubi na kalama tare da shi babu usulubi na na wato shiga cikin waɗannan zaurance na ilmin kalam din yadda cikin malamansa kuma akwai albaqin lari wannan mutakallimi din malai ce faslun yace yanzu zai na harba na hannu bayin tafsilahu yanzu mu faɗa maka wato tafsil na filla fillan waɗannan abubuwa da muka faɗa maka sunnoni a farlai da sunnoni da mustahabbai eh wannan kuma kai ma in kana kantarwa na ilimi abinda zai gwada maka shine ko kana haddace ilimin ko kana kantarwa to ka fara da abinda ake kira wato mujmalul ilm dunkulallen abinda sauran mufassalin zai kuma masa ko kuma kulliyat wanda sauran juz'iyar zai kuma masa amma idan kaje kana hadace wasu abubuwa na gefe baka hadace asalin tushen ba to sai ya sai ga yana tawatsi maka amma ka samu kana tafiya kana fahimtar wato hikimomin shari'a da sa akai kaza akai kaza maqasid shari'a to sai kaga kana fahimtar ilimin ilimi ne za ka gani ka karanta nan da nan ka hadace ba ka da bukatan sai ka sai ka ta bibiyar littafai to yanzu shine zai shiga bayani kan waɗannan abubuwa filla filla abu na farko fasulun shine ke fasali amma niyya faqad bayyana annaha min furudihi wato niyya mun riga mun ambata cewa yana daga cikin fallan alula niyya tana daga cikin fallan alula a mun za a tuna mun dan yi magana kan wato hukuncin niyya a wajen abin da tafi inganci a magana guda biyu da ake da shi na malamai niyya ana bukatar ta wajen alula ko ba a bukata ai mun dan yi wani tsokaci kan wannan wataƙila bari dan ƙara saboda inda yanzu an zo kan gaba wato shi tsarki a tsahara da ake kira wajen malamai za ka iya raba su kashi biyu ba wai hadasin ko hukumsin ba ban da wannan za ka iya raba su kashi biyu akwai bangare da ake kira tsahar tarkin wa izala tsarki ne wanda kawai ana bukatan ka gusar da wani abu ne an fahimta wani bangaren shi daban to kuma babban da shi kuma akwai tsahar to amalin wa ba'a tsarki ne amma an baka wani kaifiya ga yanda ake son kai aikin in kai shi kai da'a yanzu da muke yin alwala so uku yanda zamu tsarki mu yi sujmari so mara mara wanda kaga an baka wani yanayi eh abinda kake wannan sunan sa amal wa ba'a amma yayin da kawai mutum wani najasa ta samu mishi a cikin jiki ya zai wanke wanda kaga abinda kai sunta izala to tsarki iri biyu ne din kaji malamai sa magana fahara ko dai tsahara su izalatin wa tarkin ko kuma tsahara ta amalin wa ba'a to ita wato wato tsahara izala ita ce malamai ke duk malamai sun tafi cewa wata wannan ba ta bukatar niyya yanzu ba ka bukatar ko ba musulmi ba ne in akwai najasa a nan kamar da na faɗa in ya zo ya share man najasan wannan ta riga ta yi ba ka bukatar ka ce wai ai shi shi ba musulmi ba ne ina aikin shi aikin shi bata inganta ba ba ka bukatar wannan sai dai tare da haka idan yayin da kake gudanar da najasan ka halarto kai ise sabon niyya to wannan kuma kaga kayi aiki ne nagari ubangiji zai baka lada wataƙila an fahimta wato izala in kai ka shiga bar daki ka biya bukatan ka yayin da kake kuma biyan bukatan sai kai cewa yanzu ka biya baka biya bukata ne saboda wannan ya baka dama ka ci gaba da wato runguman ibadodinka da kake yi da ubangiji shar'anta maka wannan kaga ta zama ibada to wannan ita ma ka kai kai mai ta da kanka amma in baka halarto ba ba za a ce wani tsakin da kai ba ta yi ba eh to wannan shine suke kira wato izalatu tarkin wa wato taharatu tarkin wa izala suna cewa wannan hala min babi turuk in kaji malami suna cewa kaza baya bukatar niyya saboda annahu min babi turuk yana daga cikin babi ne na wato at-turuk wasu abubuwa da aka ce kar kai in aka ce zalimi kare zalunci baya bukatar ce wai wai bari in yi niyyan kan zalunci sannan wai rashin zalunci wato ta inganta a kawai dai in ya halarto cewa da ya bar zalunci ya bari saboda ubangiji za a bashi lada in bai halarto ba kuma shikenan amma dai nauyin cewa ya zalincin ko bai zalincin ba mutakar ya bar zalincin kaga ba zai bata haukansa ba to shi tsaharatu amal shine kaman alwala kamar wanka kaman taimama kaman taimama to wannan shine malamai a da can kaga farkon karatun mun faɗi mun faɗi asali yanda radi hanzance cewa wannan tana bukatar niyya to abin ya dan muna maganan taharatu ba'a ko to malamai a nan suna da maganganu kan cewa wannan tana bukatar niyya ko ba ta bukata wannan malamai suna da sabani a imamu malik da sauran wanda suke mazhaban sa galibin malaman madina sun tafi zuwa ka cewa ire-iren wannan tsarki tsarki na wanka tsarki na alwala da tsarki na taimama ba sa bukatan wato suna bukatan niyya afwan suna bukatan niyya galibin imam maliki ya tafi akan wannan saboda haka shine karin muna ta maka wannan magana niyya din imam maliki wannan mazhaban sa kenan amma akwai malamai da su suke ganin wannan ba ta bukatar niyya wato sai suka gudanar da ita magudana suka gudanar da magudana ta ta wato izala wato gusarwa daga cikin malamai akwai imamu diyar shamiya al-auza'i bare imam malik ne al-auza'i yayi shi wato daga cikin fatawarsa shine in zaka yi alwala baka bukatar sai kai wata niyya tayi eh wato kaga anan shi ya gudanar ta magudana ta taharatu tarkin can an fahimci da malamai ke samun saban dan wani lokaci in baka in baka ganewa sai ka ga me zai sa malam wani ya faɗa haka a to shi akwai su ayi da ya duba ne ya duba wasu abubuwa su criteria ya duba banda shi akwai imamu al-auza'i ya kuma imamu thauri muhammad ibn ibn sa'id ibn masruq al-thauri da kuma abu hanifa da kuma kusan malaman iraki ma da yawan su suna ganin cewa su in za a yi alwala in za a yi wanka in za a yi taimama wannan ba su bukatar niyya sai dai malaman iraki afwan suna cewa ana iya samun dole a yi niyya yadda za a taimama suna cire taimama daga ciki sauran suna cewa ba sai kayi niyya ba amma dai taimama in karo za ka yi niyya saboda taimama kaga akwai wata akwai wani abubuwa na musamman da ya zama ya ya zama ya ta'allaku da ita to wannan me me wato sakamakon sabani wataƙila akwai wanda zai iya hararo sakamakon sabanin yanzu wanda ya ce a in aka alwala ba sai an yi niyya ba alan ta yi da kuma wanda ce sai an yi niyya me yasa kuma ka sabanin su a wajen ko ko mu ci gaba kawai an gaji ko to na'am to ga ba wani malam zai fada bismillah malam eh gaskiya ne eh amma muna magana cewa me yasa wannan sabanin me me me ya samara shi me sakamakon sa sai imam malik da suke cewa wato in za a yi alwala in za a yi tsarki in za a yi wanka tana bukatar niyya su sun taba kan inama al'amarin biniya ta kamar da ka faɗa to su sa al'auza'i suka ce su ba sai an yi wannan abubuwan niyya ba to me ya sakamakon wato sabanin a dole akwai sabani akwai sakamako dole me ya haifar abin da suke magana shine yanzu misali da za a sami wani zai zo alwala sai kawai sai je jika gabobin alwalansa bai halatu da niyya ba ta yi ko ta yi ba an fahimci sakamakon sabanin to su akan magana sai imam malik su kaga ba ta yi ba eh saboda ba niyya amma akan magana sa'ul auza'i da sa sauri da su abu hanifa da ahlul iraq su suna ganin ta yi saboda me saboda ai kawai ana bukatan kawai kai alwala ne tunda ka riga kai shikenan kamar da nace kaga sun gudana ta magudana ta ta wato at-turk wanda wannan kuma ra'ayi ne gaskiya mai rauni ra'ayi ne mai rauni wato a wanda wannan kaga ra'ayi ne mai rauni abin da zai nuna maka wato rauninsa shine wato shi alwalan nan lokacin da zaka yi sai da ga maka ya zaka yi to shi kaga akwai da'a a ciki wannan tsahara ce ta da'a to tun da dai an riga an gaya maka bar a wani hadisi ma manzo Allah ya kira shi da imani al-quhur shatrul iman al-iman wannan ana maganar sallah maganar wasu daga cikin malamai kaga tsarki wato sallah ne kenan sannan kuma Allah ta'ala ya wata mazalla ya faɗa a cikin hadisi la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta tawadda sai aka share wato maka wato cewa ba za a karba ba ka kaga abin da ba za a karba ba to kaga idan kai in ka zo da abin sannan za a karba abin a shiga ka da'a kai da'a ce sannan kuma wato muna da hadisi da yake karar yake gaya mana cewa wato za a baka lada yayin da kai alwala ku da abin da ku za a baka lada yana ce hadisi hadisin amr bin absa ya ce sahih muslim wani mutum ya zo wajen manzo Allah yake cewa ya ma'aikin Allah ba ni labarin alwalaya take sai manzo Allah ya ce ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu fayumaghmid wa yastanshiq fayanfir illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa khayashimihi cewa ba wanda zai alwalafa ce wato zunubansa ne wato yake yake yake wato kakkadewa zunubansa na tun daga yayin da ya kuskura baki da yayin da ya shaka da yayin da kuma ya fito a cikin hancinsa daga daga bakinsa da komi to kaga abin da za a baka lada wannan kaga da'a ce to da abin da za a baka da'a kuma wannan aiki sunansa amal sunansa imani sunansa tunda ya zama imani imani kuma kamar da aka sani a manhajin ahlus sunna qawlun wa amal ne eh saboda haka to kaga anan maganar mazala ina innamal a'malu binniyati wannan shi ma ya shiga ciki sai kaga wannan shine to raji har zance magana sai imam malik ta fi karfi akan wanda zai cewa wato ita alwala ba ta bukatar niyya amma dai ka riga bambancewa in ana magana in ana magana tsahara tabahur ne kawai na wani abu mai najasa ne ka wanke ko wani abu irin wannan wannan shi ba na baya bukatar niyya a wajen ingancin abin ka ce in ya in an yi abin ya inganta wani baya bukatar niyya amma ka hatta istijmari da ake yi ai kaga akwai wani kaifiya da aka baka shi gusarwan ba shine ibadan ba to amma wannan kaifiya da ka zo da shi kayi uku kaga duk wannan ka kuma nisanci wato abincin dabbobi ko kashin dabbobi ko abin abin irin wannan ko abin da ɗan uwa mazani suke ci kaga duk wannan ai ibada ce saboda wannan umarni ne kake misaltawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala ce wa hiya qasduhu bihi ma lazimahu والذي يلزمه أن ينوي بوضوئه رفع الحدث أو استباحة فعل معين يتضمن رفع الحدث ومعنى رفع الحدث استباحة كل فعل كان الحدث مانعا منه wannan ya shiga wata magana kuma ya ce yanzu ya gaya maka wani mai niyya ce akwai bambanci tsakanin ta'arifi na malaman mandiki da kuma ta'arifi na na wato su fuqaha shi faki tunda da ba shi abin da yake bukata shine ka gane za ka ga shi ko da misali ma sai ya kawo maka ce ya abin nan ya biya bukata amma su ta'arifi na malaman mandiki su sai ga sun tsaya suna kawo abubuwa da da wani bangarorin zatinsa wanda kuma za a taɓa fahimtar wannan ba wani ba ku misali kamar da ta faɗi yanzu da wani abu da za ka ce kamar ilimin kimiyya kamar chemistry ko biology in kula da definition da ake bamu a makaranta in ka ce wani wani da za ka fahimci miye wannan ilimin ba za ka fahimci komi ba saboda wai su sun bi isu ne na masu ilimin logic da logicians ɗin nan wani in za su faɗa abu sai dai su faɗe shi da wato ka ce ɗan adam shine mai kai shine mai kunni shine mai kafa shine mai hannu shine mai ido biyu shine mai kaza to ai duk ba ibn tabiya a cikin arzu al mantaqiyya suke cewa yake cewa to ai wannan baka bukatar shi in dai wannan zaka san abin to ba zaka san shi da shi ba in kuma ka riga ka fahimce shi tunda in ba zai ka ce ka fahimce dan adam ba sai ka san to me ina kan ka ka taba gani kenan ina ido ka taba gani ina kunni ka taba gani to in dai ka san wadannan abubuwa kuma baka bukatar a ga maka a zo a ga maka da tarihin su ba da wani amfani shi yasa ga tarihin da ake mana ha makarantar boko wani lokaci bai da ba su da wani amfani sai da mu haddace za ga baka haddace komai baka gane komai to kuma ya shigo cikin wani ilimi to kuma mizan daukan wato ilimi daga bayanan malamai magabata shine su ba su tsayawa suna bin wannan usulubi na kalam za su ga maka da abin da za ka gane kaga ana cikin cewa wahiya qasduhu bihi ma lazimahu shine kalfaci abin da ya lazumce ka wato mai alaula ya lazumce abin da ya lazumce shi mai lazumce shi ne alula da wato ibada da zai alula da ya lazumce shi kafin ya sallah to kaga Allah ta lazumce shi to ya nufaci wannan alula din waladi yalzamahu yalzamahu an yanwiya bi wudu'ihi raf'al hadath abin da yake ya lazumce shi shine wato ya nufata a zuciyarsa cewa wato yana kokarin dauke maka kansa hadasi kadi ne a wuce ba ta fi'ilin mu'ayyan ko kuma da wani allan da ita ne zai kai ya kai na yi tsalke ne to a wuce ba ta fi'ilin mu'ayyan ko da wannan alulan da ita ce zai halatta ma kansa yin wani aiki ke bantacce ita ban wani rafa alhadasi wanda ya kunshi do aiki nan ba zai yiwu ba ba za a karba shari'a ba sai an dauke wannan hadasi din shine ma da cewa ma'ana raf'il hadath abinda ake nufi da dauke hadasi shine istibahatu kulli fi'lin kana alhadathu mani'an minhu shine ya halata maka duk wani aiki da datan sabon wannan hadasin karin an hana ka yin shi an hana ka yin sallah sai kai alula to yanzu da zaka Allah shine sai bari kai niyya ka ka nufa ta alulan kenan wannan shine abin da yake magana a wannan maganar da ya kawo wahiya kasruhu bihi ma lazimahu والذي يلزمه أن ينوي بوضوئه رفع الحدث أو استباحة أو استباحة فعل معين akwai wasu abubuwa da zaka ya kamata ka fitar da ita da yace rafa'ul hadath wato kai niyya da zaka allan wato wajen gusar da karinka dauke wannan hukuncin karin to kaga wannan ya fita akan wanda ya je yayi ya dauki ruwa kawai sa saboda tabridin jikin sa zafi ya ji kawai ya ce bari dan zika jiya da ruwa kaga wannan ba Allah ya sunansa ba saboda me saboda abinda ake bukata shine rafa'ul hadath ya shigo cikin niyya din sai kamata ya kazo da dangin abin shine istibahatu kullu fi'lin kana al-hadathu mani'an minhu kullu fi'lin wato wannan anwa'ul af'al ne zaka kawo eh to wannan shi ya faɗa haka saboda akwai akwai magana na malikiya da suke da shi akan wannan babin akwai magana na malikiya da kuma sabani suke da su da wasu malamai yanzu idan nace kawai da ne da ne niyya nafila zan yi da wannan allantawa to yanzu zan iya raba wata abubuwan daga ciki a ciki ko kuwa ko ko da dai alwala kawai nayi Allah ne zan yi katun Qur'ani kuma a katun Qur'anin ma ba ma wai in dauka ba kawai a hada hada ta sai na kamala bari in yi alwala ko ko zan ba ka katun da nake to kuma a kamala tunda za a ambaci manzon Allah za a ambaci hadisi za a ambaci Qur'ani bari in yi alwala kaga wannan koda na zo ba dai ba alwala ma ta yi to sai da wannan alwala saboda wannan ne to yanzu ya halitta in sallah da wannan alwala to wannan shine abin da ya kama kana cewa istibahatu kulli fi'lin kana alhadathu mani'an minhu in baka kawo wannan ba to shi a wajen malikiya so a wajen malikiya su wannan fa akwai matsala sai ka canza allon allon ba ta fata yi ba ga abin da yake fara cikin al-ma'ula yake cewa inna wastibahata fi'lin bi'ainihi da a ce ne wato niyaci wani aiki ne a keɓance fal af'alu ala darbaini to aiki sun kasu kashi biyu min ha ma yajuzu fi'luhu ma al-hadathi daga cikin ayyuka sha aikace akwai abin da ya halatta kai ko da akwai kari akan ka ko da kana da kari baka da alwala to ya halatta ka iya yin wani abu kuma babu komi wa minha ma la yajuzu illa ma irtifa'i hukmihi kuma akwai wanda ba zai yiwu bai halatta ba kai aiki kai da shi sai ka yi alwala ko abin da zai dauke maka wannan hukunci na na hadafi din fal awwal na farko mithlul qira'ati zahiran shine misali mutum ya karatu da ka kusan malikiya su suna wato wadda mutum zai karatun Qur'ani sai ya Allah to sai ce zahiran anan ai ala zahiri qalb wato kai shi da ka kaga ba ta kai Allah ba dai to yanzu inda ba sai kai alula ba yanzu wannan in kai Allah saboda wannan abun ya halta kai sallan azhar da ita ko la'asar wa dukhulil masjid haka shiga masallaci wa kitabatul ilmi haka ka rubuta ilimi za ka yi rubutu ne sai ka ce a bari in Allah tukuna wa darsi ko kanta da ilimi din kullu hadha yajuzu ma al-hadath al-asghar duk wannan koda akwai karamin kari ma zaka iya yin su kuma baka yi laifi ba fa inna wahu bi wudu'ihi idan ya nufaci alwalansa cewa shi kawai wani abin zai yi shine fi'lin muayyan ila ana tafiya da ni fala yajzihu lis salati to wannan bai isa masa ya sallah ba wala ghairiha kuma bai isa masa ya wani abu na ibada ba mimma la yajuzu illa bi tahara wanda abin da bai halitta ba sai a yi shi sai da sai da tsarki kaman dawafi ko abu irin wannan wa hukumu hadathihi baqi har yanzu yana nan bibi da tsarki karin sana nan wannan shine wato magana ta farko wa thani mithlu salawat amma idan yace a wato idai Allah ya nawar Allah ta farilla ita ma kaga ita shi ma wannan ai wani aiki ne ke batacce al ikhtilafi anwa'iha amma kuma sai kunso sallan aniyansa duk da ta ta bambanta salloli da dama amma sai shi salloli kawai duka sun shigo ciki min fardin wa naflin wa mithli masr mushabi kuma hadda ma ya raba a ciki hadda wato shafan wato mushabi qur'ani wa tawaf da tawafi fa in kana nawabi wudu'i istibahata ba'd hadhihi al-af'al idan anniyya dama ya riga ya goya cewa ana Allah za ta halatta mishi ɗaya wasu ɗaya daga cikin dangogan wannan aikace aikacen da aka faɗa ne tawafi sallah kaza da sauran irin wannan jaza lahu fi'la sa'id ya ce ya halatta yanzu ya zo da sauran kai alwala saboda kai tawafi kaga shi ma na yi wajibi ne sai ka alwala misali haka zalika kai Allah saboda kai azhar to yanzu ba sai kai ce bari in halarto lokacin cewa ai azuma halarto da tawafi ba shikenan sai na sake samu alwala saboda me saboda ai wato karin ka riga ya bushe da wannan niyanka da kai na farilla niyanka da kai na abin da ba zai yi kai shi ba dama sai kana da wato tsarki sai wannan hukuncin ya ya wato kwaranya a gare ka wa kana hukumu hadathihi za'ila yace anan kuma zai zama hukuncin Allah su ma idan ga zai baka abani ta wa kana hukumu hadathihi za'ilan anan kaga hukuncin wato karin sa ya gushe an bayyana masalan guda biyu to wannan sai mu dawo kan masalan su maganar malikiya su malaman malikiya shine idan yazo zai yi alwala bai halarto da cewa wannan wannan karin wannan allan da zai yi ba za ta ɗauke mishi duk wani kari ne sannan kuma za ta halatta mishi duk wani abin da da can an hana shi an ce sharaɗin yin abin sai an yi alola to in bai halatta da waɗannan abubuwan to ne ba ta ne ba ka ko ga an haka shi za a yi haka fa abubuwa da yawa ba za a samu dama a cikin garadi ƙwarai da gaske in idan wasu suna cewa idan yi nafila ce idan farilla ce to nafila ta shiga cikin farilla saboda ita ma annawasu ta talasha til fara'id amma wasu suna hana akasi sai kawai bari in yi saboda kawai rakatul fajr misali ko bari in yi saboda kaza suna cewa a dole ka ka shigo da dafar lai ta ma amma wannan magana ce mai rauni har a mazafan ba a haka zalika wato shi ba wai ba wai anan wai kai irin larabcin su ba a wai duk wasu abubuwa da aka hana ka da can wai rashin kari ne yasa ba za ka yi abin ba to yanzu da za ka yi alwala to ka shigo da su jiki ko da a dungula ne to yanzu ka san shiga aniya eh to abin da um imam malik a fatawan da ya tafiya a kansa shine wannan fatawa da shi alqadi ya maimaita amma yana da riwaya ina tsammanin daga ma'an ibn isa al-qazaz ne daga imam malik wanda yake cewa idan mutum aka samu yayi yayi wato farilla amma bai shigar da nafila a ciki ba sai ke cewa to shi a babin istihbabi ya hata alula ba dole ba an fahimci bambancin guda biyu shi ba dole yake cewa ba wani a babin istihbabi amma jin da wannan magana magana ce mahjuriya wajen malikiya ba malikiya ba su amfani da ita to suna cewa ai farilla ta ta riga ta ta janyo nafilan malikiya a to amma abin da yafi daidai da shari'a wannan malamai sun saba malikiya a wannan babu abin da yafi daidai da shari'a shine wato ayi abin da sauran amawa da za su iya yi dole na abubuwan kaga in ba ire-iren da muke dan zuwa makaranta ba kaga abu ne mai wahala kwarai da gaske ita kuma shari'a ana gina ta ne akan sauki da kuma a dauke maka wato kunci baki da manzo Allah ya an samu yayi alwala da guda Allah guda daya ya salolin sa baki da Umar ya tambaye shi cewa kai wasu abubuwa da tan ban ga kana yi ba yace amdan fa'altu ya Umar da gangan nayi dai nuna maka cewa da alwala guda daya zaka iya sauran farlai duka saboda kaga saboda kaga wani zai iya cewa ai maza da nan kaga dai ya shigar da shi ne to amma dai wannan dai ihtimali ne babu tabbasin cewa duk ya ya Allah watakila kawai sai ya ga ba sai yayi ba sai yayi ba sai yayi ba kawai dan yana mutane cewa Allah idan kai buga ta isa ta isa maka kuma wannan hadisi cewa la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha ta tawadda ai yana nuna cewa in ji akwai alalan to kaga babu hadisi to Allah kuma alalan santa mashru'iyya sunanta mashru'iyya kawai in an yi a riga an yi wannan shine wato taqiqi da Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim da wasu malamai suke yi ma malamai gyara akan wanda suke wato kawo waɗannan sharɗai masu wahalar gaske a ce sai an yi kaza an yi kaza haka kamar misali na zo sallah dole sai na halarta cewa yanzu sallar ila asar zan yi ko ko na ce kawai yanzu ina zan yi sallah sallah ce sallah ta lokacin ni je kawai zan yi ibada kawai ta yi ko bata yi ba magana mai in mafi inganci ta yi kuma ita kanta niyyar nan ma za a kalle ta niyya tana wato zaka zo kai wani aiki babu niyya mutukar dai dama an ga kana yin wani alwala to an san kawai Allah kake in kai musulmi ne mutukar an ga ka zo sallaci an san ka zo ka zo sallah ne in ba in babu wannan to ai babu aikin naka in dai ba dole aka maka ba to shine mutum ya yake cewa ai ba zai yiwu a ce ma wato bawa al'abdu la yumkinuhu an ya'mala amalan bila niyya ba zai ce bawa zai yi aiki ba ta da niyya ba bal takliful ibadi an ya'malu amalan bila niyya taklif ma la yufaq idan ka kallama musu kace su yi aiki babu niyya ma ba za su iya ba in an ga mutum ya fito yayin da aka kawai ka fito zaka zo nan majalisin nan an san da mara niyyar ka fito to wannan niyyar shi ita kai ta isa baka bukata sai ka halarto da wasu abubuwa haka masu wahala wanda ami in ya shiga cikin wasi irin wannan sai ya shiga wasuwasi ya ce shi ai bai yi ba ai na tuna faɗa zan yi Allah nan ban yi kaza ba wannan an sha masu dan bubugo waya haka sai bai mala an yi ran ne Allah tun da asuba to amma ban halarto cewa fa akwai sallan da asar ba to baka bukatan wannan ai a lokacin da ka Allah kai Allah ne a matsayin Allah ta shari'a to mu dukkan wannan wannan a yayin da kai yi ta ka ce kai a cikin zuciyarka Allah ce mashru'iya kake yi da aka shar'anta maka to wannan tarif isan maka a kowace ibada wannan shi hakiki da su Ibn Taymiyyah suka yi da su Ibn Qayyim da sauransu da sauransu malamai wannan kuma gaskiya shi yafi inganci na na'am na'am
zai zama limami haka yaya niyyar farko ta canza niyyar tarayya Ah, ba ba ba ba ta bukatu ba shi har ma aka halatta maka kai me me nafila me falla me falla me nafila dan an samu mutum niyya duk wannan bai da wani matsala ba da wani matsala haka zalika kawai dan ba sharadi ne dan kana yin sallah azhar ɗinka ba da ka fara kaga wani zai join ɗinka ka ce wai bari in bari in ƙara halarta da niyyata mun ce ko ka dakata ka dakata ni mai niyya ba
suna ganin kamar kai ka bi limami ba za a yi ba a akwai wannan ba shine ba akwai abin da ake ake zuwa da ita wannan kuma gaskiya fuqaha ne ke kawo shi shin wanda ya sami wani bangare na sallah amma bai samu cikakkiyar raka'a ba za ya halatta a shi ya zama ya juya zama limami ko bai halatta ba an gane to shi maga su magabata a dan ya ma dan ya gani na ribar ba taba ganin a, daga cikin magabata wanda aka ce ya taba yin irin wannan din ba to amma su fuka suna kawo cewa in haka na yana iya faruwa ko yana iya faruwa to idan ya faru me yake hukuncin to idan aka duba wanda yake hanawa zai ga cewa to hutun da magabata ba su yi ba to a bashi wanda kuma yake cewa halal ne in ya duba zai ga wannan bai dace bai ci karo da kawai da shari'a ba da can ina hanawa amma dai kuma gaskiya daga baya na sauto saboda wannan bai ci karo da kawai da shari'a ba dan a samu a samu limamu ya yi shi ya zama limami duk wannan bai da matsala irin wannan rikidewa duk babu matsala a wannan amma kuma wannan a dauri na'am na bawi wannan mai ba malikin nan ko maliki wanda a tsarin musulmi haka ramadan imam muhammad haka iya inkarin ma wannan sallah wani ba sallah ba ce na zana azhar wani yanzu bi ne yau ina rasa wani bi ne yana azhar iya inkarin wannan eh ai sabani na malamai wannan eh sabani na malamai sosai akan maganan ah, dan hata wasu suna yin tawilin hadisin hadisin mu'az suna cewa yayi eh, eh, wannan ana maganan mai farilla yabi mai nafila ne amma ba mai azhar yabi mai lasar ba me fa- ai kaga ai kaga hadisin mu'az wannan wanda in ya gama sallar manzo Allah zai zo kaga shi ai nafila yake yi sai kuma mai farilla ya bi shi to kaga wannan washi da yanzu an sami an sami wato wannan nasin wannan to amma me yasa za a yi istirajin ta wanda kuma duk wannan kadu bayan tali na shari'a ba muna babu bane muka zo insha Allah za mu ƙara yin magana kan wannan ya halatta a magana mafi inganci me azhar bi me lasal me lasal me azhar duk wannan babu ne dangane da wanka shi kuma na shi ne shi gaskiya amma fa wankan fa na gaba janaba to wannan da akwai sai da wani cewa yake ga kuma yi wankan sai da ya fito ma sai tana aiki ne
to ai wannan shine abin da muke ga yana- na magana ta Ibn Taymiyyah ai mutukar da yaje har yayi yanayin yanayin hai'a na wankan yayi niyya kawai wannan shine abin da Ibn Taymiyyah ke faɗa ba dole bane yanzu da zaka zo kai sallah kawai kai kawai ka halatto da cewa kai yanzu asar zaka yi ba amma dai a zuciyanka ka san cewa kai da'a kake yi kuma da kace Allahu akbar kai ka san me kake yi in ka tashi za a ce maka me kai ne a al'asar ne to wannan ita ce niyya eh wannan shi ta ya riga ta isa amma ba kar a shiga cikin wato da qa'iqul masail irin da su malam su alqadi abdul hab da su malaman malikiya suke suka kawo a wannan babin a ce idan yayi kaza in ya cire kaza to kuma bata isar da shi ba duk wannan mutukar dai abin da ya so shi mashru'i a nan da nazo nayi sai da nayi na wanke hannu na kurba ruwa na sha na waye na wanke fuska na wanke hannu na wanke kai na shafa kai na wanke kafa duk wannan ka ce wai ba halatu mashru'i bane zai wahala ai za ga idan mutum yana son ya ya wani abubuwa za ga ya saba al'ada in kuma dama can lokacin da ya shi a niyyarsa ya riga ya halarto cewa shi ba fa Allah ce ba haka wani wata magana ce daban eh ta- yanzu haka ai niyyar ta riga ta lalace tunda ai bai halarto da wani abun ba amma muna magana cewa meye haddul ijza na niyya din haddul ijza shine in mutakar kai aqili ne ka zo zaka yi wannan ibada to kuma yayin da ka zo kana ibadan ala wajhil mashru' to wannan kawai la budda annaka kad nawaita آه، من خلق- من قلبك أنك تفعل هذا الفعل مم. نعم ما لك شوى ومعنى تعيين ما يتضمن ذلك معنى واتو آه، أي تعييني واتو أكبنتي يفعلي أبندا نيش ذات تقنسة هو أن ينوي به استباحة فعل بعينه شيني واتو أتكذوتي ينسى ييني شوى wannan allon da yake za ta halatta mishi wani aiki keɓantacce la yusahab la yusabahu illa ba'da tsawhur min al-hadath wanda wannan aikin an hana shi ba halal ne wannan aikin ba sai bayan yayi wannan tsarki din wadalika kasalawati kamar salloli kulli ha dukkan salloli kowace sallah mutum in yayi Allah saboda ita saboda abin da ake faɗa shine ai idan kai niyyar sallar azhar to azhar da asar matsayin su daya so kuma duk abin da ya zama ya yayi maganin farilla farilla ta farko to zai maganin farilla ta biyu kuma to kaga baka bukatar sai ka yi tajidin niyyarka eh wannan shi yasa suke cewa to kaga wannan ya isan maka amma sabanin ka je ka ce kawai zan yi wato Allah na darasi Allah na darasi ba Allah na tilawan Qur'ani wannan shine su suke cirewa a ala ikhtilafi anwa'iha min as-salati al-ma'huda a dukkan koda ko sallar sun saba a zahar la'asar magarba isha mutakar kayan sallah ta ta asuba to ya da dukkan kai sallar har ishan ka da ita babu laifi shine yace ina magana a salatul ma'huda wanda aka saba da ita wa salatul kusui da kuma sallar da ba a saba da su ba kamar sallar kitso rana ko wata wal janaza ko kuma sallar janaza wasu dul qur'an da kuma sallar na yin wato sujada na na tilawa in ka zo kan aya ta sujada kai sujada kusan malikiya suna cewa sai an yi alula akwai magana ibn taymiya yana ganin ba ba ma sai Allah kuma ba sai an kalga bas ba wannan sha Allah muka zo wannan gaban zamu yi magana على اختلاف احكامها من فرض على اعيان او على كفايه وسنه ونفل وكالطواف بالبيت ملائكه cewa duk da wato yanayin sabanin waɗannan wato hukunce hukunci cewa waɗannan hukunce hukunce farali ne akan kowa da kowa wato ba za ka dogara da wani ya maka ya ce kace shi ya dauke maka ba wannan shine fardun Allah kifaya kuma fardun Allah ayan mu duka dai abin farilla ne kuma ba zai yi ka yi shi ba sai da alwala ka shigar da ni wannan abu a cikin niyanka to wani ya riga isan maka baka bukatar sai ka sake wani sabanta niyanka wa ka tawafi bil bait kuma yace buga misali yace kamar kuma tawafi a dakin Ka'aba kullu hadha la yajibu illa ba'da tawaf duk wannan ba halatta sai an yi tsarki sai an alula to mutukar yayin da kai aljin niyanka kace kai zaka yi tsarki ne saboda kai tawafi to yana da dukkan sauran abubuwan duka na farillanka da shi saboda yanzu farali ne da nidi ne da nidi sa'a ne da sa'a za mu tsaya nan ne kuku na san kuna da lokaci za ku biya ko mu ci gaba ai to ai ya kuka ce za tsaya ya sallah koko eh za mu je za mu yi tsayawa nan nan ai sallah ko to sai mu sai mu dawo insha Allah to insha Allah sai mu dan dakata nan ai sallah muka dawo sai mu karasa insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كرو نبي مكارا أدوان مسكبة abinda inda muka tsaya insha Allah ta'ala muna magana kan niyya mala yace wa ma'ana ta'yini ma tadammanu dhalika huwa an yanwi bihi istibahata fi'lin bi'ayni la yustahabu la yustabahu illa ba'da tadahhur min al-hadath وذلك كالصلوات كلها على على اختلاف انواعها من الصلاه المعهوده وصلاه الكسوف والجنازه كلها نعم وصلاة الكسوف والجنازة وسجود القرآن على اختلاف أحكامها من فرض على أعيان أو على كفاية وسنة ونفل وكالطواف بالبيت كل هذا لا يجد إلا بعد التوفر بعد ورنا أبوان دي لسفو منا abin da abin da ya sa ya kawo mana su saboda ya baka misalin abubuwan da ba shi wa a yi su sai an yi tsarki wannan duk arga idan akwai kari tare da kai to wannan ba zai yi kai wannan ibada ba sai ka zo da tsarkin da zai zama ya cire maka wannan hukuncin kari da shi ne ya kawo maka misali na sallah tare da wato rabe-raben nauyoyin sallah din a zahar la'asar magariba isha wannan duk mutum zai yi sai ya yi alwala kuma ana buƙatar niyya tunda nan tsahara ce ta ba'a tsarki ce ta da'a wannan kuma ya kawo maka wato abin da yake sujjara na qur'ani sallan kusuri sallan jana'iza duk wannan mutum ba zai yi ce zai yi abubuwa irin waɗannan abubuwan ba sai ya yi sai ya halartu da niyya in ba dan in ba sujada sujada na Qur'ani da aka yi sabani ba kuma akwai sabani wannan na malamai a wataƙila idan muka zo za mu dan yi ishara kan wannan sabani insha Allah a duka wannan malaki cewa ba zai yi a yi waɗannan abubuwan ba sai da kullu hadha la yajibu illa ba'da tatahhur min al-hadath sai mu ya tsarkaka daga warkari fa qasduhu niyyansa استباحة واحدة كقصده استباحة جميع آه فقصده استباحة واحدة كقصده استباحة جميعه idan yayi niyan farilla guda daya to kaman yayi niyan dukkan su ne saboda kamar da muka faɗa farilla ni da farilla niji da niji ne eh cewa zai azhar to kuma kamar la'asar ya shigo ciki saboda me zai ai wato kamar a jaraba ce da da da da haila misali duk nidi da nidi ne sa'a da sa'a ne abinda wannan yau shi wannan zai eh saboda haka akwai munawa ba inda ko ake da ake da sabani wato wannan ba zai ba zai wakilci wannan ba shine wajen masalar sallan wankan juma'a zai iya wakiltan wankan janaba ko ba zai iya wakilta ba wannan akwai sabani wataƙila muka zo insha Allah ba ma wataƙila ban Allah da zamu zo zan kuma zamu yi magana insha Allah a saboda haka nan a hakikin makamin akwai wato abu kamar haka idan mutum ya halarto da niyya yayin da zai wata ibada cewa yanzu abin da yake shine da'a da kuma neman kusanci da ubangiji to wannan makami ne mai kyau kuma abin da aka fi so kenan duk ibadan da zaka yi ya zama ka halarto da niyya a cikin zuciyanka cewa lallai yanzu abin da nake alwala nake yi kuma da'a nake yi ina neman idan ubangiji ne wannan niyyan wanda ya irin wannan niyyan ta fito ta falala wannan shine mafi kolo niyya da ake da shi kolo wanda ake wato wanda ake da shi mafi mafi mafi da wannan wanda yake tsakiya shi wato ya halarto da niyyansa cewa kawai yana yin kawai shi aiki ne na ibada ai mutlaqul fi'l kawai yana yin abin da aka shar'anta masa shine misali ce kawai ni yanzu na halarto a zuciya na kawai zan yi fallan lokaci bai halarto cewa yanzu da asar zai yi ba misali to kaga wannan yana kasa da shi na farkon wajen daraja shi na farkon a wajen daraja saboda wato kasancewar shi ba rafkaranni bane yana yawan wato halarto da tunanin ubangijinsa har ibada kayanuwar zai yi ma ko kuma ibada na wanda ke gabansa in zai sai halarto da niyyata to wannan hakan makami na shari'a to banda wannan kuma sai kuma makami wanda ke tsakiya shine kawai ya halarto mutlaqul fi'l din yace ni kawai zan yi ibada ba tare ya ayyane ba zan yi ibada lokacin zan yi alwala wanda ke an shar'anta min to kaga wannan shi ma a wato wannan shi ma yayi wannan babu wani matsala akan wannan in yayi in yayi irin wannan niyya din sannan na uku kuma shine wato ya ce yi aikin kawai ya yi aikin ba tare da a zuciyar shi sai da ya tsauna ya yi wani jim ya halattu a cikin zuciyar shi cewa kafin yanzu zan yi aiki kaza ba kamar azumi ya ce wai kafin ya fara zai sahur sai lokacin zai halatto da niyya bari halatto da niyya ko halatto cewa zan yi azumi kawai ko da ba ramadan zan yi ba ba ta ta'ini ba a kawai sai je sahur abin sa ko a kawai sai je alwala abin sa ko a kawai sai je sallah abin sa to wannan shine a bisa da hakikin da ibnu taymiya yayi da ibnu qayyim suke cewa to wannan ma niyyar ta yi saboda me saboda shi wannan ba ai ba la yumkinuhu an ya'mala amalan bila niyya ba zai yi aiki ba tare da niyya ba saboda idan kaga mutum kawai an ce jiya an ga wato da dare cewa an ga watan ramadana sai aka kawai ya tashi kawai yana yana shan abin shan sa zai sa kaga san sauri ke ya kusa yayi niyya baya bukatan wani na halatta cewa zai ya shine tara ko 30 baya bukatan wannan ba sai ya ko mace ma ramadan zai yi a kawai ya riga ya san abin da zai yi saboda duk abin da mutum zai yi fa niyya qasdu fi'li shay niyya abin da zaka yi sai kaga muna da mataba guda uku mataban farko shine mataban mumune masu tunani tunanin wato koyaushe suna raba abin da suke yi da da, da wato koyaushe suna raba abin da suke yi da tunanin ubangijinsu wannan shine makamin sharif na biyu kuma shine sai mutum ya kawo shi amma a dunkule ba zai ayyane ba sai kawai faralin lokacin kawai ni dai zan yi azumi wannan shi ma ta yi na uku kuma kuma shine kawai je yayi ba tare da ya halato da niyya a lokacin ba amma da zai kwankwasa kuma akwai niyya da zai kwankwasa zuciyarsa akwai niyya wannan shi ma tayi ala ma haqaqahu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wa tilmidihi wa tilmiduhu Ibn Qayyim rahimallahu al-jami' to sai malam ya ana akwai wani wata matsala da take tasowa to dama tana yawan tasowa da can bai zama ba ta kawo shi ba wannan matsala ba ta kawo ta ba yanzu shine annutqu bin niyya wannan ne tana bukatar sai an mana fada ko ko ba ta bukata na malika wanto na wai suna cewa ai wasu suna cewa wai wai ai ai kaga wai idan kai niyya a zuciyarka sai kuma harshe ƙara gaskatawa tasdiqul lisan kuma wannan hada shay'un mutalab hada shay'un yani yutlab minka an taf'alahu ولهذا استحبه بعض العلماء واستحسنه بعض المتأخرين an gane akwai wanda zai kawo ta magana kan wannan kafin musika shi saboda na zama da yazo nan bai ambaci niyya ba in kun malam bai ambaci niyya nan ba saboda ga dama masu ambatan niyya ko a cikin malamai na malikiya da wasu daga cikin malamai yan shafiya da yan bayan ne ba sa ba a wani kawo niyya sai wasu yan bayan in kun rubuta muktasar ya kawo amma shi ma da ya ce da in aka yi harato fada da baki babu laifi su ma kuma aka shafiya suke fada cewa idan aka zo ka halarto da bakinka bakinka ya gazgata abin da ke cin zuciyarka to wannan babu laifi kamar sun yi takhariji ne na maganan manyan manyan malamai da suke magana amma shi alqazi abdul hab ya shi al-mauna yayi wannan isharar cewa ba su yayi ba yace walaysa alaihi nutqun bi lisani ba dole sai ya furta ba wataƙila wani ya ce wannan cewa da ya ba dole sai ya furta ba kamar yana cewa in ka furta babu komai ce wannan bukata da mafhumi to amma dai abin da ya fi daidai da wato kaidar shari'a shine wannan fitawan ba istihsani ne kyautata abu ne a cikin abin da yake baka da ra'ayi a kansa ita ibada ba ka da wani ra'ayi a kansa ibada nan kawai wato yanda aka ce kai shi kake yi ba ka zuwa kanka dosa wasu kawo yanda za a yi wasu abubuwa bayan wato abin da zai sa a yi abin inda ya kamata a yi da an yi shine a faɗa a baki a ce to na waitu na waitu inda za ka wasu na yi ba zai sallan ba sai ya yi wani haka na waitu ya ba daga hannu shi ba za ka wasu wai kafin ya niyya kuma sai ya wani daga hannu haka wanda daga hannun wai mai asalinsa na sha in tambayi wanda suke yan gargajiya ce wai ku meye na ku samu wannan daga hannun a da nan da ake daga hannun dan haka kafin a ce Allahu akbar eh shi ne ma da wannan tafi ba shi kuma wannan kasan dai ba shine sunna sunna abin da aka gaya mana na addu'a tsakanin wato kira sallah da tahar sallah ba wannan ba shine ba amma ka san mutane ba istisani wannan shi ne da yake cewa al-istisani fi muqabalati shar'i shi kuma imamu shafi na cewa man sahsana bi ra'yi faqad shara dole za ka kawo shari'a ga shari'a ta kawo yadda za ka yi kokarin kawo kyautatawa ka ce babu laifi babu kyau babu laifi yana da kyau ba laifi ai kaza ai kaza ai kaza to kada kawo shari'a ne kuma Allah kuma yana cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun tasaru ala allahi alkadhib kace kaza halal ne kaza yana da kyau wa yace yana kyau hadha hasanun wa yace hasanun ne hadha mubahun wa ko kuma hadha ma'ajurun alaihi wa ya faɗa haka ba wanda ya faɗa saboda haka maganan a ce gaskiyar magana za a ce za a kawo niyya to wannan gaskiya niyya ba wani abu ne wanda yake ya kamata a fare ki da baki ba niyya mahallu ha alqan yana cikin zuciya manzala na ce kullu bidatin balala ma da hadata fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad saboda haka wannan shine abin da yafi daidai da da magana ta malamai da kuma usul na shari'a cewa ambatan wannan niyya din lakaikin ta bid'a ma bid'a ce addini ba ta da asali a shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duk yayin da ka tashi zaka yi abu da magana niyanka idza qumtum ila salati ay idza aratum alqiyam ila salat akwai niyan wannan da akwai shi wa idza qara'ta alquran ay idza arata qira'ta alquran wannan da akwai shi yanzu ba zai dan mutun ya ce ka ce zaka zo karatu kuma a ce sai ka ce daga gida to nayi niyyar fa zan zo wannan ai ka san kawai kana tahsilul hasil kenan kana fadan abin da an riga da shi eh fadan ya lokaci ko to to ai a guri muna ganin kamar saboda mun fara da wurba da kuma dan uwa yazo shi ma ya kamata ku aji abin da za a faɗa na fa'idoji insha Allah ta'ala na tabbatar da katin ya dan ya an dai dan fahimci wasu abubuwa insha Allah za mu tashi akan fuska shi ma nan wasu daga cikin akwai mangam na malamai na wato ina ne farkon fuska ina ne kuma karshen sa ina yake tikewa shin wasu gashi da ake kira al'azazir wannan gashi da ke kunni kunni ko kuma gashi na wannan na hana gemu a hana ƙarya afon hana ƙarya ko ya kai kira sunansa nan hana ƙaryan ko wannan shi yana ko kuma in gemu ya riga ya ya wuce haka har ya wuce yanayin yadda za a ce za a shafa ko za a shafa ba wannan insha Allah idan muka zo karatu na wata mai zuwa in Allah ya da zamu zo shi ma wannan muje abin da malam zai faɗa mana na'am wa alaikum assalam na'am eh haka waje waje mahallan taniya din eh shi ne nake cewa idan a lokacin da zai alula ya halarto cewa yanzu abin da zai yake yi yana yin da'a ce da kurba musamman ya halarto da yin girman sha'anin alulan ma to wannan muka ce haza maqamun shari'a a lokacin da zai yi da zai dai lokacin da zai yi wannan idza idza kuntu ila sala ai shine lokacin da aka yi za a yi ba shi ne sha Allah shine wannan abu lokacin da za a yi niyya idza kuntu ila sala shine idza aratum qiyam ila sala wa tawajjahtum ila alwudu ko ila almida al alwudu shine kaga annabi za a yi wannan abubuwa annabi zaka zaka hada niyyanka to wannan shine makami na farko makami na biyu shine ce kawai shine alaka ala wajhil mashru' alulati wanda aka shar'anta masa wannan ma yayi na uku kuma kawai ya zai alaulansa a baki da in yi alaulansa to in dai har ya yi alawatil mashru ko bai zo da abu da ke tunku da nariya na samu wannan kuma ta yi eh ai za mu zo insha Allah ai ban zo wajen abin da ba eh muqarana wani dare mahallin niyya muqarana ne za a yi da wanke fuska lokacin wanke fuska ko a zan iya fara niyya lokacin da ke wanke hannun nan na kalan an ji hannun hannun wannan a wajen malikiya su wannan mustahabbi ne mustahabi ne sunna ce a wajen su wanke hannun nan guda uku sunna ce in ka bata la in ka bata lanka tana nan in kai sallah kuma sallan ka tayi wato la amdan wala sahawan ko da ka bata wannan fa malikiya ba akwai wasu manganin eh insha Allah muka zo zamu wannan na'am eh eh kaga shi wannan ma wasu malamai suna faɗan cewa a shi wannan niyya na aikin haji aikin ta na riga an yi niyya shi wannan abin da ka zo yi ba wata ibada ce ke mace ce aka samu kai a wurin amma ba shi da asalin ma niyyan ba sai dai kawai wasu malamai suna cewa kai mukarar niyya yayin da kuma zaka zaka shiga cikin wato aikin ka aikin haji shine suke magana amma an kan ruwa ai da mariya ka zo da shi niyyan ka tun daga garin ka tun da kai ihramin ka da niyyan ka da niyyan ka dama wannan to sallallahu ala nabiyina muhammad wa kuma to sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh طيب خلاص خلاص